من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشيء قبل درس للسافر التجريب الصريح لأحاديث الجامع الصحيح wanda babban malami a sheikh ahmad ibn abdullatif al-zabidi ya yi ikhtisarin shi da ga sahihul jami wanda malamin an aje shi jira tana da shekara 1813 ya rasu 1913 Allah subhanahu wa ta'ala ya mushi yin kai da rama kamar yadda Allah ya albarkaci littafin Allah ya mana albarka cikin duk abubuwan da za mu ji a cikin wannan littafin za mu ci gaba da karatu a hadisi na 650 wanda yana ƙarƙashin tarjama ta babu rasa'il nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sa'ad ibn khawla a kitab wanda yake na jana'iz wanda kitabul jana'iz shine kitab na 23 a wannan littafi mai albarka mala yace babu rasa'il nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sa'ad ibn khawla baban da zai karantar da mu rasa'i da manzala sallallahu irin gama sa'ad ibn khawla aka ce ar-rasa shine an batan kyawawan mutum da kuma yabon da kasattun halayen shi bayan wafatin shi wanda yaba mutum bayan wafatin shi an samu mutane guda biyu makusantan shi yana zamantarwa shaidar Allah subhanahu wata'ala a bayan kasa kamar yadda samun mummunan shaida ga mutum na wani gurbataccen abin da yake yi ya kan zame mishi kenan shi ma ukuba ma ki talarta an wuce da gawa aka yi bai tsaye wajabat an wuce da wata kuma aka zamanto an fasa ta annabi sallallahu alaihi ya ce wajabat wanda wannan yana nuna mana mu yi kokari mu shirku alkhairi mu aiwatar da alkhairi mu yada alkhairi ta yadda koda bayan bayan mu zai zamanto an mana kyakkyawan yabo kar ka zama to daga irin mutanen da suna raye ma sun san duk inda suka wuce ba a musu yabo mai kyau akwai wanda yana raye ma ya san kawai ko da ma wani ya ce ya kirki to su fita baki ci amma shi yana ga da wahala a samu wani wanda zai yaba abin shi na kirki saboda ba bai bai bai zama yana aiwatar da ba Allah kare an sa'ad ibn abi waqas radiyallahu ta'ala anhu daga sa'ad ibn abi waqas ɗaya daga cikin al'asharatul mubashsharuna bil jannati ɗaya daga mutane guda goma da Allah ya turo mala'ika Jibril alaihi salam ya zo ba da bisharar cewa ɗan aljanna ne qala ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatul wada' min waj'in ishtadda bi fa qult inni qad balagha bi min al-waj'i ma tara wa ana dhu mali wa la yarithuni illa ibnatuka أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال قلت بالشطر قال لا قال الثلث والثلث كبير أو كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم حالة يتكففون الناس وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف وتعمل عملا صالحا إذ لزدت به درجة ورفعة ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس تعلمنا القول يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم an mata bi makka mala yace daga sa'ad ibn abi waqas Allah kare da gare shi yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni am hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa gaida ni am hajjatul wada a shekarar da aka yi hajji ta ban kwana shekara ta nawa kenan shekara ta nawa aka yi hajji ta wada ta goma am hajjatul wada min wai me yasa aka kira ta hajjatul wada me yasa aka kira ta hajjatul wada na me yasa aka kira ta hajjin ban kwana hajjatul wada na ita kadai ce annabi sallallahu alaihi eh kutuba ta ban kwana go kenan taron da ya tara al'umma wanda kenan ya gabatar musu da kutuba ta ban kwana min wajen istaddabi daga wani rashin lahiya wanda ya tsananta a gare ni wannan yana nuna mana kenan zuwa gayar da shar'anta zuwa gayar da mara lahiya musamman ma ga waɗanda suke masoyan shi kuma musamman ga waɗanda suke shagorori wanda suke sama da mutum misali a ce yaranka ne na shago yaranka ne ma'aikata a talakawanka ne misali zuwa gaishe da su a lokacin da wasu lahiya fa ulku innahu qad balagha bi min al-waj'i ma tara sai nace innahu qad balagha bi min al-waj'i ma tara cuta ciwo ya kai mini yadda kake gani ma'ana rashin lahiya ta kai ni irin matsayin da kake gani ma'ana ta tsananta a gare ni tun da ya ce min wata in ishtadda bi wani rashin lahiya da ya tsananta ya zama matsanancin rashin lahiya a gare ni inna hu qad balagha bi min alwajh ma tara wannan ambatawa da sa'ar yayi na irin halin da yake bai ababan tashaki in ba wannan ba kawai baka da lafiya ina jin kaina ina jin kaza ba ga mai baka lafiya ba ba ga likita ba ba ga kaza ba wannan yana ragewa sauki abin da aka yi so ga wanda yake mumini ya zama to wanda yake mai haƙuri kar ya zama to wanda yake mai raki ya zama yana da haƙurin cuta ta yadda zai zama to kenan he abu ya kai tsanani ko kuma ga wanda yake buƙatar magani ko dan tarahumi na wani ko mai jiya ko kaza misali ko wani ɗaya zari misali to wannan mutum yakan yi hudi nahu qad balagha bi min al-waj'i ma tara wa la zuman wa la yarkuni illa bunatun kuma ni ma abucin dukiya ne wa la yarkuni illa bunatun babu wanda zai gaje ni ko dai tasubanci ko kuma a gafiya maza illa bunatun ya ce mace kawai gare ni afa tasaddaqu bi thuluthi mali ko kuma daga wanda suke biya na tsatsu kenan ba ni da ɗan namiji kenan illa bunatun sai mace a fata sadaku da sulfaimani zan iya kasa dukiya ta gida biyu in ba da biyu sadaka falala ya ce a wannan yana nuna kauna alkhairi ga sahabbai kuma ana son mutum a lokacin da ka zo hali wanda yake na rashin lafiya sadaka tana daga abin da suke tunkuɗewa cututtuka tana daga abin da suke tunkuɗewa cututtuka na bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sana'ul ma'ruf taqima sari'atu aiwatar da alkhairi tana kare mutum daga mummunan haɗuwa musamman sadaka irin ta ruwa ko da rashin lahiya daga warkar da rashin lahiya wanda yake ma'anawi wanda ba wai magani ka sha ba sadaka addu'a suna da gaske kaga ba wani abu ne ka sha a cikin ka amma tasirin waɗannan yayin kwayan maganin da zaka ɗauka kai amfani da shi musamman kamar yadda ake da shi musadar ya fitar da asar daga magabata yadda duk cuta in ta kai musu cuta ya gagari likitoci to suna ƙoƙarin yin tawassuli da sadaka ta ruwa sai a samu warakar wannan saboda haka abu ne wanda yake mai mai mai abin mamakin samar da waraka sadaka ta ruwa ga wanda rashin lafiya ta tagar gare shi ya rasa wannan tinta sannan kuma sadaka a dunkule dukkanin wani mummuna abu kenan saka sun kudewa gaba gaba kenan cutar wa la zumari wa la yarkuni illa ibnatun afa atasaddaqu bi sulthi mali qala la yace a qultu bi shatri ya ce to ya rasulullah an yi sadaka da rabi fa qala la thumma qala asulu in ba da rabi in ba da ɗaya cikin uku wa thuluthu kabirun ma'annan annabi sallallahu ya ce lalle a kasa dukiya gida uku a ba da kaso ɗaya sadaka yana da girma au kafirun ko kuma yana da yawa wannan kaga yana nuna ba abun so bane ba ba abun so bane ba mutum ya ɗauki dukiyar shi gaba ɗaya sadaka sai dai ban yana da imani kamar na sayyidina abubakar sau da abin da ake gudun kaga zai ɗauka ya bada kuma ya dawo shi ma yana nema wani Allah ma zai iya rasa ma'ana da gaba da sau da zuciya shi yana da bukata la'alla iyayen suna da bukata la'alla zai ga kaza to yayin ka gan ba sa ba ladan ma sai je rusa shi innaka an tasara warasataka aghniya lalle da za ka bar magadanka mawadata khairun laka min an tazarahum ala shi ya fi maka alkhairi da kabar masu gadon ka matsayin talakawa ya takaffafu nan nasa suna mai kama mutane hannu wannan yana nuna kuskuren waɗansu daga mawadata wanda za ka ji mutum yana ni iyayena ba su bar min komi ba saboda haka ni ma ba abin da zan bar muku ni iyayena ba su bar min ba komi ni ma ba na bar muku komi ba kowa je nema zan yi kaza kaza zan kuma la'alla almubazzaranci ne ma shi yake ba sadaka bane ba ko wani taimakawa inda ma a ce sadaka ne da alkhairi sai a ce a lahira ya samu to amma wani zaka ga hanyar da yake tahiyar da sufin ba hanya ba ce mai kyau to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam nan sa'ad sadaka ce ma ne ya sai ce a innaka anta zara warasataka aghliya saboda wabada abi man sa'ula annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wabada abi man sa'ula ka fara da wanda kake daukar tsamine shi دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في الجهاد ودينار أنفقته على أهله أعظم ما جرى الذي أنفقته على أهله wanda ya fi girman lada wanda ka ciyar da wanda suke iyalinka saboda haka ba wai gwaninta ba ce ka ce matan nan na zamani in ka bar musu kuɗi matan nan na kaza kuma ka san ka bar masa iya ka cancani iyanka amma kuma kana bakin cikin ka bar masa kuɗi ma'ana ka yi so ka bar sa ka da iya tana fama buga can wasu can yi aiki can gurin yi kaza can gurin da shi za ka rike biyanka shin ka yi son ta zauna babu wani wanda la'alla ba za ka samu mijin da zai aure ka ba amma ta zauna haka nan ba tare da tana da wani sana'a ba ko rufin asiri menene bakin cikin ka akan ka bar masa dukiya ita da kanna sau da haka innaka an tazara warasataka sau in ka bar dukiyar ka ga wata wadda take armala ce wadda ta cancanci a taimaka mata to shin a ce a tashe ka ga ga matarka nan tana zuwa tana neman taimako can ko tana boyi boyi a can gudu ko tana kaza can shin haka zai faranta maka a matsayin wanda kuka zauna tare da ita khairul laka min an tazara mu'aratan yatakaffafuna nan shi yafi ma alkhairi daga kabar su a matsayin talakawa suna mai kama mutane hannu wannan kaga ana zancen bayan ka mutu kuskure ne waɗansu attajirai da zaka samu cewa suna da dukiya amma ba su wasu ama iyalinsu sai kaga ya bar ɗiyan shi cikin ragga shin halin bukata yana ba iya mata dala goma dala ashirin yana ta tara dukiya yana ta ajiyewa alhali iyan ba su mori dukiyar ba shi sai bayan an mutu za a ji daɗi sai ya mutu za a ji daɗi kaga wannan kuskure ne zai iya sawa ko da ka mutum ba za su iya dinga tunawa ba rayuwa mai daɗi wadda ka rike su a kan wani amfanin dukiya bayan ka ciyar ka yi alkhairi abin da ka ci abin da ka yi alkhairi iyalinka su ma ka wasu a musu saboda su ne na jikinka sannan kuma su ne min babu aula ke da zaman tuwa ba da abi man sa'ula saboda haka kuskure ne irin tsukewa a cihu da waɗansu attajirai suke yi wannan fashe da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bil mar'i isma an yudayyi man yafutahu ya ishi mutum zunubi da zai tozartar da wanda yake ciyarwa sannan kuma ciyarwa alal musi qadruhu alal muqsir qadru mawadaci ya bada gwargwadon wadatar shi talaka ya bada gwargwadon karfin shi karka ce dole yara a saba musu tuwo mu da tuwo muka tashi ko da ma an karye idan kan su sha wahala shin kana muna nama Allah tsammani ne ka gani kina ai aminci wanda yake mai daɗi saboda wadata gare dama kuma rayuwa ba sai bane ba kowa da gwargwadon su sun hado Allah ya kaddara da karkashin gaske kuma wala allama wala allama arzikin sababin su ne wa hal turzaquna tunsaruna illa bi du'afaikum wa hal turzaquna tunsaruna illa bi du'afaikum kaga manzo Allah sallallahu wani yana zuwa daukan karatu ɗaya kuma yana sana'a mai zara sai ka kukan ɗan uwan nashi wanda yake zamana ana taimaka mai gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ya rasulullah gashi ni ina sana shi kuma ina zuwa wani ina taimaka mishi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wata sababin shi ne ake baka wannan abinci to da haka wala Allah matar da zaka ma bukulu kace kudi ya samu ja ta yake to kuma muka san ba shi dalilin sa ne ake haka ɗiyan da zaka watsa suka ce tattarafiyanci ma ka watsar da tucen kuma ya komi ya zaburce ma gaba daya shi ne za ka gone daga ranar da ya rabu da masharfiyin suka tafi kawai arzikin ya tafi su sai ka gan shi kawai yana ta wahala komi ya dabarce mishi duk abin ya rikice ka gani to wannan duka iya daga halkar da kuna sun tsaro na illa bi to a fa'i ka fadar ma tsinsu ma an yi tsayi a manyan kutu ko kuma ka ga mutum yana da wadata amma yana ƙetar keke yana ƙididdiga shinkawa gidan shi ya san nawa ce komi ya san me yake shiga me yake fita batta da damar ‘yar taliya ko maka da za ta ɗauka leda biyu uku ta ba ɗan uwanta biki ne, batta da damar ta ɗan dafa abinci a kwano ta ba iyayenta, batta da damar in ka ga an husa da abu da gidan shi sai a sace, akwai ma masu sa kamera. a wajen man gaza don saboda kenan adam yake shiga yana hauka kaga wannan duka kuskure ne wannan ma dama Allah subhanahu wataala hore ma bai kamata bai zaman to ka dinga kan kan kan kan kan Allahumma in mace al-mubazza'a ce to wannan kuma sai a jeje ta amma in dai ba wannan ba duk abin da mace ta ciyar a gida kana da lada abin da boye boye ya ciyar kana da lada abin da duk aka sau da ai kai ne ka so abu kina akwai bukatar ya zama an samu an samu tausiya bangaren iyali matsar dai Allah subhanahu wataala ya huwace maka irin kwabro da waɗansu ababe da waɗansu suke yi alhali suna da wadata wannan kuskure ne kuma duk inda mutum zai matse to kuma akan takura mishi shi ba illa ujarta ta ma ta ji alafi fiye marasa sai an baka lada hasa da abincin da zaka sanya a bakin matarka kaga wannan dan nuna kankanci kenan kaga ba za ka abincin da mutum zai ɗauka sa a bakin matar shi ba zai ɗauke shi a wani abu ba amma za a iya baka lada za ka iya shiga aljanna musabbabin lomar da ka shigar da ita a bakin matarka to ina ga mutumin da ya auri mace da iya duka yake ciyar da su in har an ba kare ruwa an shiga aljanna me kake tunani ga mutumin da yake da mata da iyali yake ciyar da su in har annabi sarasa ya ce fi kullu za ta kabi da rataba sadaka cikin duk abin da yake da kanya an tarayayye akwai ladan sadaka to me kake tunani ga mutumin da zai zama to ya dinga ciyar da matar shi da ɗiyan shi sai kuma kuskuren irin wanda zaka ga hessa rabu da mace sai kuma su bar ta babu kulawa wala ci wala sha wala kaza sai a rubuta sai kirkiro wata ƙarya bangare ko ce ita ta ce a bari ko ce kaza ko ce kaza sai ya zama to babu wani kulawa wannan shi ma kaga kuskure ne wannan abu ko kuma wanda a ga shi ga matar amma sai watsar da ɗiyan bai san cin su ba bai shan son su ba bai san duk wani abin su ba a ka'ida bakin gwargwaron ƙarfinka ka yi ƙoƙari abin da ka ci iyalinka ya zama to sun ci wannan abin shi ne kawama ɗinka duk lokacin da ya zama to ka gaza tsayuwa akan wannan to sai zama babu sai tsara da Allah subhanahu wa ta'ala ce arjalu qawwamun 'ala an-nisa'i ya Allah ce bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwali to da abin da Allah ya fifita junan su akan juna da kuma irin yanda mazajen suke ciyarwa daga dukiyoyinsu saboda haka kuskure ne mai girma mutum ya zama to ya watsar da bangaren haƙƙi na iyalin shi wajen ciyar da su don hanyar da za ka bi ka yi duk yadda za ka yi ka shiga kauta ka samar da halaliyar da za ka ciyar da ɗiyanka ba hujja ba ne gurin Allah ka tattara wasu ɗiyan ka tura su dawon makaranta ba ka san cin su ba ba ka san shan su ba sai Allah ya tambaye ka a ranar alkiyama abin da yake nan ka tura su makaranta amma ka dinga sayan abinci kana aika musu ka tura su makaranta wannan abu ne mai kyau rihila ta neman ilimi abu ne mai tushe amma in ka tura su ka san cin su ka san shan su ka san kuma ɗawainiyar da za ka kula da janibin malama in kwari ba ka da halin to ka tsela su su dinga cin abinci gidansa suna zuwa makaranta suna dawo hatta ma ta janibi sai ya mara wannan yana nuna imam nawawi ya ce kaga yana nuna mudahaba warki da wasanni tsakankanin namiji da iyalin shi saboda namiji ya ɗauki abinci ya sa a bakin iyalin shi a babe ne wanda yake na wasanni tsakankani da juna wanda kuma addinin musulunci yana daga kenan abin da ya ba da dama wasannin tsakankanin miji da wanda yake mata diddan sama da igiyar aure ta zaman tota tabbata duk lokacin da ya zama da akwai kaunar juna da kulawa da juna da wasanni da juna to za ka ga ma'auratan da suke da wannan auren su ya fi daɗewa kai sun ma ni daɗewar rayuwa a duniya ba saboda babu wani abu na dukulin zuciya da kuma ɓacin rai da wani kiyayya bagulto shi yasa zaka ga mafi yawa inda zaka ji an ce mace ta kashe miji ko kaza to zaka ga da akwai wani gumawa da wani yake ma ɗauko shi ko dai zaman to ita din tana guma mushi wani kuttu ko shi ke yana guma maka wani kuttu ko gidan ya zame musu azaba fa qultu ya rasulullah ukhallafu ba'da ashabi nace ya ma ki ukhallafu ba'da ashabi yanzu za ka yi a bar mu bayan sahabbai bayan abokane na fa qala sai ma ke ce innaka lan tukhallafa ba za ka yi a barka ba فتعمل عملا كأيوتر ده وانا ايكي صالح النجري إلا زدت به درجة ورفعة معنى بايا أبو كنانكا سنتهي كي أنبرك على وزرن أجرن ده كي هجرا تدو وانا ايكي ده كأيوترنا على خير كان يوانا ده شيش وانا هنا نونا كونت صحبي حتى ده عالي رش الله أنا سنك دنجا بوري da kuma fata da yunkurin kenan ka je ka aiwatar da aiki na alkhairin da ka saba matsalar ka samu zuwa wurin majalisi ko makaranta abokanan da sun kai sai zama to kana tuna wannan an zo gaida karshen lafiya ka ce ba komai nake tunawa ba juwa da ba halarta ba ba komai nake tunawa ba nine na da ba halarta ba ba komai nake tuna ba kaza da na rasa ya zama wannan abin shine abin da yake cikin ranka illa zaka bihi darajatan wa rifa ba sai sai ka ƙara daraja da kuma ƙarin ɗaukakan matsayi wannan kuma haka imani yake ɗaukaka masu shi Allah ya ce yarfa illahu allazina amanu minkum babu wata ibada da bawa zai aikata daga ibadodi ba sai sai ta daga darajar shi a gurin Allah subhanahu wataala kamar yanda da'a da alkhairi yake daga darajar bawa haka kuma zunubi ma yake tsarkake da darajar bawa gurin Allah subhanahu wataala akwai zunubin da bawa zai darajar shi ta zaman to ta faɗi wa wasu a gurin ubangiji subhanahu wataala dole ne lokacin da ya aikata ayyuka na gari ya tawbatar nasuha sannan kuma sai ya dawo da matsayin shi kaga yana daga shi'umcin zunubi baran ma da mutunci da zai gurin Allah subhanahu wataala shin yanzu da kana daraja sai darajar ta zubi kana da tabbacin cewa matsayinka ya kuma dawowa kaga dole kana da wannan kalubale ya za ka yi kokarin zurban da muke aikatawa wanda suke zubar da suke sabke darajar mu ya za mu mu dawo da darajar da daga gare mu gurin Allah subhanahu wataala kaga dole aikata amalin salih saboda innal hasanatu yuzhibuna sayi'at kaga ne wa atbi sayi'at alhasana tamuha thumma la'allaka an tusallafa sannan taka iya yiwa ya zamanto ka jinkirta hatta yin tafiya bi aqwamu sai da zai zamanto waɗansu mutanen sun amfana da kai wa yadurru bika akharuna wasu kuma su cuce da kai hakan ya zamanto ya faru an samu kenan tsawon kwana na sa'ad sai da wasu suka amfana waɗansu kuma suka cuce da shi kaga yana daga abin da ya waru lokacin da sayyidina Umar yana da shi matsayin gwamna a Kufa a lokacin da suka yi ƙoƙarin nuna cewa ai sa'ad bai iya sallah ba sannan kuma bai ma bin sariya sannan bai rabo na adalci bai kaza bai kaza kaga aka dinga samu wanda suka dinga jifan shi da irin wannan abu tare da darajar sa'ad kaga yana daga cikin asharatul mubashshiruna bil jannah tare da darajar shi ta cewa shine awwalin rami fi sabila shi fare alfi dan dauka addinin Allah tare da yana daga ashabu shura duk irin waɗannan darajoji nashi don saboda a nuna masa cewa babu wanda yake kubuta wajen waɗanda suke munafukai musamman in kana aiki da Allah karka ɗauka wai sai kowa ya yabe ka in har wanda aka turo aka mishi ishara da aljanna bai kubuta ba to waye zai kubuta alamar cewa ma kai aikin ka na Allah ne kaga cewa ana zagin ka ana ce ma kaza kaza shi yake nuna maka saboda kaji ana zagin waɗanda suke sun tantance zagin ba za ka ji ana zagin su ba saboda haka ya samu tsawon kwanuka sai da aka amfana da shi kaga yana daga wanda ya halarci fasar wanda ya kira qadisiyya saboda haka kaga wasu sun amfana an yi futuhatul islamiyya da shi sannan kuma jihi da wasu sun cutu kamar kaga wancan wanda ya ya kawo karar nashi lokacin sai da na Umar ya tashi mutane biyu suka je suka dinga bibiyar dukkanin masallaci masallaci ɗaya bayan ɗaya suka dinga bibiyar suna tambaya har inda aka zo can wani tsoho yana can sau ya tashi ce to tun da dai an shaɗa nan la bayan na tsadar la la la la ya taba ustariya wala ya kasamu bisawiya wala ya kasamu bisawiya wala ya hukun da tsara ya dinga ya dinga yin kafiya kaga alamun wai duk da cewa sai da ya dinga tsara abubuwa kaza kaza kaza kaza ya tsara a lokacin sa'ad ya tashi ce Allahumma in kana abduka hadha qamar ya ar-rasul asal fatil umra wa mi basara wa aridhu lil fitan Allah in dai ba wannan naka qamar ya ar-rasul in dai har tsayuwar da yayi ba wai tsayuwa bace ta yana tunanin haka da mutum ka san akwai wanda cijiye aka bari ko kuma wani abu kai na riba sai tunanin cewa kenan ba daidai bane sai ce kenan Allah in yana da uzuri kenan ba haka ba amma in har kamar ya alwasuma ya tsaya ne dan riya da sum'a akwai wanda misali zai dinga zagin ka kawai shi dan a ce shi na kirki shi zai zo ta zagin ka guri man wani ne yake zagin ka ke ne yana ne shi da kirki ne kai baka rubuta shi zai zo na zagin ka dan waye yayi amfani da damar wai shi a dauka shi mai tsoron Allah ne ka kuma kaga wannan shi ne halai ka zo kana kokarin ka ci mutuncin wani a gehen wai kai ka daga darajarka ya ce don kama in kana kamar yaro suma in har ya tsaya dan riya don a ba da labarin cewa shi shi ne ya yi jara'a ya faɗi kaza to fatil umar allah ka tsawai tsararo shi wa mi masa allah ka makamtar da shi wa arzu lil fitan kuma Allah ka fitar da shi ga fitina kuma duk wannan addu'a da sa'ad ya mai duk sai da ta kama shi ya ketar shekara 100 kai har ma ta kai gidan shi har homa sama gidan shi amma bai hana ba in yana bara kuma in ya ji murya ta budurwa sai daga haka sai je sai dan sungure ta kaga ga shekarun duka da wannan yau kaga eh to kaga irin wannan shine tunda wanda zai cutar da wanda suke bayin Allah Allah kare mu Allah kare mu shi yasa man adali waliya faqad azantu bil ard ka shafa ma kanka lahiya kawai in kana yin abu kai in baka yin abu kawai ka bari akwai irin wanda zaka ga shi ba ga addinin kirki ba ba ga wata ibada kirki ba amma masu ibada sun tsone mai shi kawai a rayuwar shi ba waɗanda yake jin haushi duk in matashi zai wuce babu tufafi cikin shi zai dariya ce kai kaga wata sabuwar shiga kuma duk irin abin da zai ce kai kaga kuma wani yanda amma yanzu da ya gani addini in rashin dubu ne ya fashi kaga masu addinin baki ma wai ka tsaga zuciyar ka ga addinin na baki ne in dai har mutum zai faɗi la ilaha illallah a gaji annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce afala shaqqa ta qalbuhu me yasa baka iya tsaga zuciyar baka gani to ka gane cewa mutumin da yake yi ba dan Allah bane yake yi sannan kuma ina kan ina istihza'i ga mutumin da yake yin wani abin da Allah ne ya sa shi man istihza'a bi dai shay'in min dinin rasul aw tawabi aw yaqabi faqad kafa to wanda zai istihza'i da wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam zo da shi na addini ko abin da an yi za a ba da lada ko kuma za a ma mutum hukuma sai wani yake aikatawa don tsoron Allah kai ka ka koma gehe kake ne izgilanci in ka ji ana gina masallaci guri ka shiga kawo sakana ki sai ka ga cewa an samu wani ɗan duniya an ba wannan masallaci in makaranta ce ka kummace da abada ta wadda kawai a barka ta zama haka akwai masu wannan su sun sama kansu in sun kin je masallaci ne har sunna za ba to an sun kwammace a maida shi jirgin da sha'a amma za su shiga su fada su dinga su zama kan da kake su zuga wancan su zuga wancan sai sun gare wannan alkhairin bai zama to ya saba ba in wani ya niyya zai wani alkhairi sai sun shiga sun fata sun hana shi kar ka yi wannan kar ka mutu kaza kar ka yi kaza ka gani manna allal khair to kaga shi addini duk inda ga mutane suke ba in za ka yi kai in ba ka yi baka rufa ma kanka asiri kar a je ranar alkiyama a same ka kana daga wanda suke sarfin an sabilin ka gani wala Allah wani matashi a goku yana ta rashin shi baka taba mashi nasiha ba yanzu daga ranar da kaga ya tsage wando yana zuwa gurin wani karatu sai ka ya kira shi haka kar haka ba addinin nan na zamu kar haka lalace yanzu wani lokaci yana lalace mu zai mai magana kar ka yarda a lalata kar ka yarda ka yi kaza ka gani to kaga wannan duka ne ka tana da gaske Allah kare mu Allahumma amdi li ashabi hijratuhum anan sara sai addu'a Allah ka zartan ma sahabbai na hijras wannan shine abinda karantarwa muallimun na sai shine karantarwa manzon shine karantarwa annabawa roƙon Allah sadadi ga wanda suke mabiyansu roƙon Allah ya dasar da wanda suke mabiyansu akan daidai roƙon Allah ya kada ɗalibansu a kan yadda suke daidai. Kar ka zo an tula ma ɗalibai ko a fasalinka ko makarantarka ka kai su sujada baka ma ɗalibanka addu'a. Iya daga amana da take tsakankani da haƙƙin da ɗalibi yake da akan malamin shi. Sujada ka kai ka dinga addu'a. Allah musu muwafaka, Allah amfanar da su ilimin su, Allah musu kaza, Allah kare su kaza. Ɗalibin da ka ga yana kan ba daidai ba, ba kushe shi ba za ka yi tai kai ta abin nan. Ko da ka mai ukuba, to kuma ya zama so zuciya ka tana mishi ya zama ba kamance shi ba cikin daga kasan addu'o'inka ko da baka gaya mishi ba saboda ai gyaro shi kai aikinka gyara mutane da kokarin samar musu da lafiya ba wai rusa mutane ba saboda haka kenan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma amdi li ashabi hijratahum ka gani Allah ka zartan masabai na hijratu wala taruddahum ala aqabihim Allah ka samai da su abusa daga dukkan su kale kale hijira wadda hijiran nan mutum zai tashi ya kaure bar duk wasu abubuwa ya je shi saboda Allah ka gani amma tare da haka kamar rabbana taqabbal minna wa idh yarfa ibrahim alqawada min abikum isma'il rabbana taqabbal minna karatu ne muke sallah ce kuma sai mu roki Allah kabulin abu kaga wannan sai wanda ya san Allah ne da ka ga yake abin amma mutane da yawa za ka yi da wani gani yake shi yin ibada kamar yayi wani kirki kawai ya gama shi halma jira maki yayi amshi to wannan bai san Allah a ƙa'ida ibada duk yadda ka yi ta daidai kuma dole kai ta kaskantar da kai kana roƙon Allah Allah ya amsa to wannan wanda ya ibada ina kuma ga wanda shi bai mai ibada ba ina kuma ga wanda shi mara kyau ne mai eh ina kuma ga wanda mara kyau ne ma shi yasa zaka ga al-mahrurun suna da yawa wanda suke masu rutuwa ka gani mutum ga babu aikin babu abin da amma wajen yake aljanna kawai shi mutuwa ce kawai ne za ta hana shi kawai shiga aljanna wala taraddahum ala qabihim lakin al-ba'is sa'ad ibn sawla sai dai wanda yake al-ba'is wanda yake mai mai tsananin bukata sa'ad ibn sawla shine sa'ad ibn sawla yarsi lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana tausaya mai amma ta bi makka saboda ya mutu a makka kenan wanda ake magana a kai wanda yake hali wanda yake na kunci ko tsanani shine sa'ad ibn saula ba wannan sa'ad ibn abi waqas ba wannan magana mujarraja kalma ce daga rawi ɗin hadisi din ya kawo ta ba wai magana bace ta manzala sallallahu alaihi wasallam ya kace al-idraj shine maganar da zai zaman to rawi ya kawo dan fitowa da ma'anar hadisi ko kuma bayyanar da wani hukunci shine wal mujarraja wal mujarraja fil hadisi ma atat min ba da alfazin hadisun tattala sau da haka shi ake ce makalma wadda take mudarata wani lokacin za a iya kawo ta a farkon hadisi ana kawo ta a tsakiyar hadisi ko kuma wani lokaci a ƙarshen hadisi kamar yadda ana gudun sai ya ambata ta imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabul iman babu ma ja'alna al-amalu bin niyya wal hisba wa li kulli mar'in ma nawa ya fitar da shi a cikin wasaya babu an yatruka warasataka aghni khairul laka min an tazara wa khairu laka min an yad'ahum yatakaffafuna mutun ya bar masu gare shi mawadata shi yake ka bar su suna mai kama mutane hannu saboda haka ba laihi bane mutun ya tara dukiya ka ware wani kaso daga ciki a ce saboda me kace saboda ko da na mutu akalla iyana sun sai da waɗannan gidajen da kaza sai ishe su kaza saboda haka wannan abu ne wanda yake mai kyau kenan sai ya zama to haka ya fitar a babul wasiya da sulusu haka a fada'il sahaba babu kawai Allahumma amdi li ashabi hijratuhum a magazi babu hajjatul wada ala faqat ya ya fitar da shi a kenan babu kitabul nafaqat amma da ya fitar da shi babu wadul yadi alal marid mutun ya dora hannu kan mara lafiya mai addu'a sai kuma babu kawai marid inni wajhul mara lafiya da zai ce ban ni da lafiya ya ba da labarin yanayin da yake ciki inda ya ba a ba mai bane ba wanda yake na shakuwa da kuma nuna kai karar Allah a da'awa da babu du'a ya rafa'ul wawa wa ba waja addu'a tana yayewa bala'i da kuma dukkanin cututtuka a fara'id babul mirasil balati gadan wanda suke fiya mata babu ma yunha min al-halqi inda al-musiba baban da zai bayyana mana ma yunha abinda aka hana musulmi min al-halqi na askewa gashi inda al-musiba dukkanin wata shiga wadda wa'anda aka ma mutuwa za su yi yana daga cikin kenan abin da yake alliya bayan raba ka sa bakaken kayan an muku rashi irin na kafare wanda shi a suka zama to suna koyi da wannan bayan raba mutum ya ayi aski alama wanda aka ma rashi kenan a musu aski bayan raba da wannan ana bi musa radiyallahu anhu annahu waja'a waja'an shadidan abu musa al-ashari yayi matsananciyar rashin lafiya ba gushi alaihi sai aka sumar da shi samun mumini yana wata rashin lahiyar da zai shiga gaiguba ya zama yana shiga koma ba yana nuna bacewa ba kan hanya wadda take ta garbace yake mafi yawa ma kamar yadda ibn hajar Allah ya shi da rama ya kawo a cikin kitabul umar nashi ya ambata mafi yawa mafi yawa kira abin da ya ka cikin inba'ul umar mafi yawa ya zano malamai waɗanda yawanci za ka ga shanyewa jiki da wannan duka shi ne ya ce zaman sauwa ƙarshe ajalinsu mafi yawa ya kawo duk yawanci manya-manyan malaman nan za ka ga ƙarshe wannan duka suke yi su mutu karga goni mai imanin ke na cikin wata matsananci cuta nan tara sai na ce almomin ya mutu bi arzal sabil mumini yana mutuwa tare da cikin goshi yasa aisha Allah ƙara yarda a gare ta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana halin barin duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yana la ilaha illallah wa inna lil mawti la sakarat la ilaha illallah inna lil mawti la sakarat aisha tana sawa ruwa tana sama manzara sallallahu alaihi wasallam bayan wafatu manzara sallallahu alaihi wasallam sai aisha take cewa la aghditu bi mawti ahadin bi bi bi bi bi tahwin mawti ahadin tace ban zamanto ba ina guri ina fata na sabbakar mutuwar wani bayan abin da na gani ga annabi sallallahu alaihi wasallam ban zama ina mangarin iya burge ni in ga wani ya mutu shi ta zo kamar irin wanda za ce ba ana hira kawalin mu tace bai da mu bai burge ni saboda yadda naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kenan wannan lokacin da zai bar duniya shi yasa ma ke ce almu'min ya mutu bi arzin shabi kuma kakka manta ko ba komi a cututtuka da ko da suke kafara ne kaga masassara la tasubbu al-humma fa inna tukaffiru dhunub kama yakaffiru al-kir khubus al-hadid kaga irin su ciwon kai akwai cututtukan da cuta ma yasubbu al-muslimin waja'il wala nasu la tashawqatu shaqa illa kafara Allah bi al-khabar babu cutar da za ta samu musulmi ci na daga tsaya ne ko wata wahala sai ya zama ma bawa kafara kaga ne ya zama ma bawa kafara kenan samun rashin lafiyar mumini tsanantu cutar mumini kankarar zunubi ne a gare shi shi yasa ya ce almumin ya mutu bi arzul jabin saboda haka sa'ad fa gushi alayhi abu musa fa gushi alayhi sai aka sumar da shi wa rasuhu fi hijra mar'atin min ahli kan shi yana saman cinyar wata mace daga iyalen shi wannan yana nuna maka irin yadda matan sahabbai ke da kauna da kuma tausayawa da kuma lafanta jiya da kuma amana kansu yau zaka ga da wanda in bai da lahiya a biyar kice sai a dauke shi a kai shi gidan ma'aikin shi saboda ku da kanku yan uwan kun zo kun ga za ku kai wasan nan ma kashe shi za su dan in ba kuwa ma su bakaje magaunu za su ta dankara mishi ta yadda ma za ka dinga auda ginin ya yi abin nan to shi ne wani ya ɗauke shi a kai shi wajen ma'aikin shi saboda kun ga kawai an ki kulawa da shi wannan kamar ma so sake ya mutu to amma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce ma sabaina haqilati wa zaqilati to nan ma kaga fi jirmin asim min ayi yana kai shi yana son saboda ana son alƙawarin amana kai ma mijin kamata ya masu fasar lafiya sai yadda ka iya ba ka ce ba ku ɗauke ta ku kai ta gida kenan daga nan in ta mutu in ka wata in kuma ta yi nan na ringa ba ku duk abin da zan ba ku in aure ya gagara ma su saka rasa shi kenan ku je ku fari ina amana ina alƙawarin ina kyauta ta maka da sai ka gani ya kamata ka tsaya he yan uwan in sun ga misali ka yi iya abin da kai aikin ka ya gagara ta iya sana'a ka ya gagara ta iya ana ga za a yi waɗuwa biyu su ce to lallewa ne ya kamata a ba da dama don mu sauƙaƙa ma kai ma ka iya da ɓangare ɗaya amma ba kai ba ka ce ku zo ku ɗauke ta sau da haka a je can gudun daga nan kawara tunanin wa za ta shigo ɗakin nasa hijiran babakar sai ta fashe da kuka falamin sa sai an yi rudda ala yashiya bai samu iko ya maida masa wani ba saboda matsanancin rashin lafiya falamma faƙa lokacin da ya kawo hankali yanzu iya yanayin ma yanayin da ya duba ne da tsarin da ya sa bai iya mata na haifan mota amma su magabata suna yanayin duk yadda suke ma suna kokarin su yi na haifan mota ka gani shi yasa Abu Hurairah ce inda na san in na harda cewa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam zan fade shi kafin ya zama to an zartan mini yace sai na zartan sai na faɗi wannan abu qala ana bari'u mimma bari'a minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace nayi barambaram da dukkanin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam barambaram da shi inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a saliha annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bara'a da mai kururuwan mutuwa wal hariqa da mai askewa gashi dan musibar mutuwa wa shaqa da mai keta tufafi saboda nuna musiba na mutuwar da ta same ta saboda haka abinda musulunci ya bamu dama abinda ba za mu iya ba abinda ba za mu iya ba shine bayan da za a yi a maka mutuwa ka dinga dariya ko ka dinga walwala ko ka dinga raha abin ya sha bamban ya za ka rabu da masoyinka kuma ka dinga farin ciki shi yasa kenan bakin ciki na zuciya bacin rai wannan ba a kama mutum ashi hawayen ido ba a kama mutum ashi amma ka zo kana kuwa ko kuma kina kuwa wannan shine haram babu man jalasa inda musiba yu'rafu fihi al-huzn baban da zai bayyana mana hukuncin wanda ya zamana lokacin da musiba ta same shi yu'rafu fihi al-huzn ake ga alamun ɓacin rai a tattare da shi an maka mutuwa sai zaman to ka zauna kuma zaman da kai da an zo yanzu misali gurin makoki kana zawa ai ba ai ka tambaya ba kai lafiya wa wannan zo sai dai mutuwar zamani ce mutuwar zamani baka iya gane can gurin an yi salati wasu wani ya ce mu kan nan masu cutar naman nan mu da ke mun mu cin abin nan sai dai a yi mana na tsuntsaye akwai wanda wani ce mu da ke tun da kun yanka maraƙa mu a samo mana na tsuntsaye saboda mu kun mu cin wani ko ba mu hiri a yiwo mana ganye ya yiwo mana wani salata kawai shagali dai za a yi ta yi can gurin wancan da wasu abin nan duka ana sa shi to nan ka zo za ka iya farar da ya an ga katon marfi an danne an yanka ka gani kaga sanin dai ga shayi kuma guri guri ka gani su kuma legogi suna na wanda dama abin ne ma samu sai a ce Allah ƙara ka gani ka zo ana sama ana sama ana sama zuwa Allah ƙara tunda da sun zo nan gurin dan satin da za a yi wani shi alhamdulillah Eh, kaga shikenan zai zai zai yi nak ana Aisha radiyallahu anha qalat lamma jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qatala ibn Haritha lokacin da labarin kashewa Zaid ibn Haritha zo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wa Ja'far da kuma Ja'far ibn Abi Talib wa ibn Rawaha da kuma Abdullah ibn Rawaha jalasa yurafu fihi al-husn sai Annabi sallallahu alaihi wasallam zauna ana gane ana ganowa bakin ciki da damuwa a kankare da shi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kenan zama da zaka yi a dalilin an yi mutuwa ba zama wanda za a kayyade kwana kaza ko kwana kaza ba an yi rasuwa mutane suna zauwa to ina za a je a maka gaisuwa ina za a je a maka gaisuwa shin nemo ka za a je kayi can wacce zo yana son ya je maka ta'aziyya a ina za a maka ta'aziyya ya rasa yi urafu fihil huzun sai ya zauna ana ganawa damuwa a tattare da shi salama alaikum shi yasa malam karan sai ce isna uli ali jafar ta'ama a kimtsa abinci a kai ma iyalin jafar wannan kuma yana nuna mana samun karaya na waɗansu kwamandodi ko waɗansu manya ba shi bai ke nuna shi kenan an karya an ce nasara a kan al'umma. A duk lokacin da za a kashe wasu dama shi al'ayyamu zuwa, yawon lana wa yawon alaina, wa tilkar ayyamu dawulu ha bai nan. Allah ce, kwanukan yaƙi nasara muna baki bakin su tsakankanin mutane. Wata ra'a ce nasara, wata ra'a ce nasara kan. Wa na gurshe sa wannan sariya ta umara, kaga komandodi guda uku, dukkan su suka yi shahada wa ana anzuru min sa'iril babi ni kuma ina dubi min sa'iril babi ta shaqqil bab gefe da koha fa tahu rajul wani mutum sai zo fa kana yace inna nisa'a ja'far matan ja'far wa zakara buka'ahunna ya ambata irin kukan da suke fa amar ku an yanha'unna sai umarce shi cewa ya hane su wannan daga murya da kuka fa zahaba sai ta tutun mata husaniya ya dawo nabi fa khabarahu lam yatayahu ya ce ya gaya musu ma cewa su bar kururuwa nan ba sai fari ba ƙali in hahunna ya ce hana su ba ta hutalita ya zo na uku ba ƙali ya ce wallahi laƙar galaba na ya rasulallah wallahi ba ma sannan sirrin jaye mu ya ma'aiki wannan ya nuna in an yi rasuwa mata suna kururuwa sai a tashi wani wanda yake nutsatsi ya shiga ya musu na ai amurka sai ja hankalinsu ya gaya musu cewa wannan kuka ba shi da amfani bal yakan ma iya zamantarwa matsala ga wanda yake mamaci kuma ba shi bane mafita su yi addu'a su yi kaza shi ne kaga ne zaman so an dora su kenan kan daidai ba saboda haka ba za a masu annahu kala sai karya cewa annabi sarasa sai ce fa su fi afwahihin na tura ba shi kasa ka yafa musu ka musu tur da Allah wani a fuskokinsu fa su fi afwahihin na rajal dauke kasa ka watsa musu a bakunansu ka musu Allah wani kenan a kan wani kenan wannan yana nuna zama lokacin da musiba ta samu mutum na rashi in dai ba zama ba irin wanda yake ya saba ma shari'a kamar irin kayyadewa da kwarukan nan sarkoki da abinda wannan babu wani dalili na shari'a wanda yake tabbatar da wannan nuna bakin ciki ko kuma huzuna a lokacin da aka ma mutum mutuwa duka wannan wani abu ne wanda an shar'anta ba a hana mutum yin wannan ba saboda ɗabi'ar ɗan adam babu yadda za a iya haɗiyewa wannan sau da ka rasa masoyinka ka yi asara kai ko asara kuɗi ce kai ya kake yi barantana kuma asara ta wani wanda yake masoyinka ya fitar da shi a jana'iz babu ma yin hafi nuhu ya rubuka wa zajar an zalik kururuwa da kuka da kuma tsawatarwa a kan wannan a magazi babu gazo mu'uta fi ardu sham gazo mu'uta fi ardu sham kaga daga baya kuma aka nada sariya a karkashin dan shi usama bin zaid ya sai kuma ya zamanto an samu cin nasarar wannan ya zamanto an samu cin nasara kaga a nan gurin an tura yake sham an samu karya kuma daga baya ta zamanto daular musulunci babu mallam ya zahir huzunahu inda musiba baban da zai bayyana mana hukuncin wanda lam ya zahir huzunahu bai bayyana da huzunin shi ba inda musibati lokacin musiba saboda haka amma mutun rashi sai zamanto huzuni bai bayyana ko kuma ɓaci rai ana anas radiyallahu anhu qala ma tabnu lil kenan menene hukuncin wannan wannan a ƙarƙashin wannan da akwai wani abin da abul faraj abdurrahman bin jawzi ya ambata da waɗansu daga malamai lokacin da suke rafi ga sufaye a lokacin da suke ƙoƙarin fassara wali akan annabi a taƙidar waɗanda suka tafi a tare da su na fassara wali akan wanda yake annabi suka ce lokacin da Fudail ibn Iyad ɗan shi ya rasu sai aka ga yana murmushi yana dariya yana murmushi yana dariya suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da Ibrahim al-Mu'azzam ya rasu a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ga hawaye sannan kuma da nuna bakin ciki a sare sai suka ce kaga wannan yana nuna fifiko na wali akan wanda yake annabi da gani shine Ibn Qayyim ya bada amsa karkashin wannan yace wannan abin da ya faru shi Fudail ibn Iyad wani abu ne guda biyu ya faru a tare da shi kaga akwai yarda da kaddar Allah subhanahu wataala da kuma yanda zai zama to ya bayyana da wannan fushi din to zai ya zama ba zai iya zuciyar shi ta kumta sai iya hada abubuwan guda biyu yarda da hukunci da kaddara kin sannan kuma tare da ni tare da kenan bayyana da huzuri da bakin ciki sai abin ya gagara a zuciyar shi shine sai ya rinja da guda daya ya ringa nuna farin cikin da dariya da abin nan ya ce kaga manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma duka zuciyar shi tana rikan wannan abubuwa duka baki da zuciyar shi tana cike da yarda da kaddarawa da hukuntawar Allah subhanahu wataala sannan kuma da bayyanar da wannan damuwa kenan biyayyen karantarwa karantawa manzo sallallahu alaihi wasallam ana anas radiyallahu anhu qala ma qablun li abi talha wani dana abu talha ya rasu shine abu umayr wanda dane da Allah ya arsa ummu sulaim da abu talha kowa ya san yanda abu talha ya zamanto ya ya zamanto ya kallafa da san ummu sulaim kuma kai yana daga ma kallafa da ya kaunarsa da santa ya sanya ya shiga addinin musulunci dan da ya ya bujarawa auren ta yace akwai wa al-ahmar akwai wa al-abyad wal ahmar akwai zinari akwai azurfa ina da dukiya tace a ka bar dukiyarka sadaki in ka rafa addinin musulunci kai kafin na ma ta ce sai Anas ya girma haka kuma aka yi ɗanta anas ya zame alwali ko wani da gaske kuma sadakin shi ne kalmar shahada kaga sababin ta yi musulunta to kaga kaka za ka gwada suka aihe ɗa yana da matsananciyar ƙauna a kan wannan takin sau da yaro ne da yana ƙarami haziki shi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo na da ɗan tsuntsu a cikin keshi an kame ɗan tsuntsu yana wasa da shi cikin keshi sai tsuntsun ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kan mushi wasa yanzu da ya zo yana ƙoƙar mai wasa yaron ya ɓata rai sai aka ce ɗan tsuntsun shi ne sai ya ke mai ta abu yawa ya aba umar ma fa'ala na sai sai nan sa sai gumsu ruwa a bakin shi sai sai sama yaron ruwa sai kirkire da dariya shi ne ma yake cewa fansu majalisar majihar suna su san fi waje na hankalci wani furzawa da annabi sa sai gumsu ruwa sai furza mushi a fuskar shi wanda wannan hasken da annurin nan da abin nan a fuskar shi haka to kaga akwai kauna da wannan na kenan shi wannan aful kane kenan na na kenan Abu Umayr li Abi Talha wa Abu Talha kharij Abu Talha ya fita falan ma rasu rasu da matar shi ta ga annahu kadima ta ya rasu hayy akshi'a sai ta kimsa wani abu wana hadu fi janibil bayt hayy akshi'a sai ta kimka wani abu wani haɗu fi janibin bai sai ta kautar da yara ta kautar da shi gefen kenan gida ta koye yara a can gurin bayan ta kimta shi fana ma ji abu tsara abu tsara yana za kare ta kaifar gulam yaya yaron da na bari bai da lafiya kada ta ce kada hada asnafsu lalle ran shi ta samu sassabci ya samu rangwame wa arju an yakuna qadistara ina kauna a gare shi ma ya samu tuta saboda kaga ba a yanke ma mutum da aljanna aisha an wani yaro karami yaro ta ce tuba na hukun surin min a safiyar aljanna ta ce san barka gare shi tsuntsu daga tsuntsayen aljanna na fasara sai ce maha kame wa ya baki labari Allah ya halicci wasu mutane ce wannan ƴan wuta ne ya halicci wasu ya ce wannan ƴan aljanna sun suna cikin iyayen to kaga babu wani wanda in ba nan sai baka labarin wani ɗan aljanna bane babu wani wanda za ka yanke ka cewa da tsari janar sai dai na rujo lilmuhsin ka gani muna kyakkyawan zato da ƙauna ga mai kyautatawa mutum ne yana aiki mai kyau ya mutu kan wannan kenan muna kyautata mishi wanda kuma yake musi shi kuma ana ce mishi tsoro in dai musulmi ne shi ma kuma ba mu yanke wacewa yana a cikin wannan wannan shi na ƙida ta halittu na wani jama'a wannan ma rana ya furushi saboda haka wa arju an yakuna qad istara fabata sai ya kwana shi abu tsara wala ma su ba da kasar kenan sun mu'amala ta haɗa tsakanin saboda yadda kenan ta kimtsa tsirarin kaza kuma shi yaro ta mai da shi gefe da kuma irin yadda ta kimtsa abinci da shirin ba zai taɓa tunanin cewa kenan tsiri zai ɗauka yaro ya wanke ma yana bacci wannan ya sa sai ta ciki duka wani uzurin da ya shahi iyalai shi sai zama to mu'amala ta haɗa tsakankanin su fara ma arada ya furuta lokacin da ya niyyar fita saboda shi gida saka ne kaga gida saka ne shi yasa zaka ga duk wasu sunaye na gida akwai nuna nutsuwa ma'awa kaza kaga duka wani abu ne wanda ta tarra shi akwai nutsuwa so ake mace ce zaman to da ake cewa uwar gida ce tabbata uwar gidan ce duk wani abin da zai tada hankalin miji wal Allah daga waje an je an sha rikici ya waɗi yayi asara kaza an yi kaza barazana makiya waye sai duk tashi hankali to in ya zo gida zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali a gida amma ba yana tun karawa gida ba ki tare shi da ordonas da kaza wane ne wallahi yaron nan ni har tsoro ba ni na yi tunanin kaza amma alhamdulillah to tun da ya wanke ne kuma tsoro ba ci ga sai ya ba da tsoro yayi menene bai taso ba ka gani saboda haka kenan wannan duka iya daga kuskure wanda ake samu falamma su baya fita sai falamma rana ya khuruj da ya niyya fita alamu sai ta sanar da shi annahu qadima yaran ya mutu fa salla ma nabi sallallahu alaihi wasallam ya je sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma khabarahu bima kana minhuma sai ba da labarin irin abin da ya gudana a tsakanin su ma saboda shi tunani ke kamar ma sun samu kaga gashi an yi mutuwa kuma ga kaza gudana فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما وتكل ألا مكو البركة أجروا قال قال رجل من الأنصار ونلق الأنصار فرأيت لهما تسعة أولاد سير نقو جنبين سبداتر كلهم قد قرأ على القرآن بجنس تهرر شيء قرآن da ɗaya ne wanka in ya harrace ku ta harnatar da shi ƙurani za a kira ka cikin dandazo a maka wani ta goma shi na musamman da ɗaya ne ba in ya harrace Qur'ani kai kaka ka tanke saka a hilin kiyama ku kuna daga ƴan fada ta gaba gaba za ka wata kujera ta musamman ka harfi ku kuna daga wanda kuna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali wanda innal ladina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mubadun la yasma'una hatisahum fi mashhad anfusihim khalidun wa tatalaqahum al-malaa'ikatu min fadlin akbar wa tatalaqahum al-malaa'ikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun ku kuna daga cikin waɗannan to na ga fiya a ce maka guda ta iya guda tara wannan ba za ka gane roman ba da karfin ko kolin abin da ya faɗi da wanda ya san suwa ne ne a halin ƙwa'an da wanda bai san ba suwa a halin ƙwa'an ba zai gano haka sai wanda ya san meye matsayin makaranta a gurin allah ƙwa'an in ka leƙa ka san in ba don makaranta ba duk ta rikitan duniya da sun abusa a duniya mal'unin mal'unin ma fiya ila zikir lawa ma wani wa alima muta'allim wannan makarantar Qur'anin da kake gani da ba hada mun da almajirai masu karatun allo da islamiyya da waye wannan dai karatun Qur'an din da kake gani duk abubuwan da muke samu na sauki saboda su in ba dan su ba billahi azim da kin ya kamata a cimma kai wani tsoho daman ma da aka ba mu waya ku an kafi ka dauki misali a yanda muke fa Allah ta sabta mana ne yake walau lal bahaim lam yumkin in ba dan dabbobi da kada ruwan sama ba ba dololan ha'in da minkum in kale ka hukumat ka ga yawan ka ba irin zunubin da ba aikata kai ba ma aikata ta ba ma halitta ta ce ba ma aikata mutum ne zai kage ya ce ya sha ruwa zai je gurin sako ce shakatawa zai je kaza ya ce kaza ka gani to waɗancan wanda aka hallaka wasu sun yarran ma ba daidai bane amma aka hallakar da su akan wannan to yanzu kana ganin har muna da wani abin da za in ba dan albarkace irin waɗannan ba karatu sa ta wala da kullum karkara alqur'ani dukkan su sun karanta qur'ani shi yasa kai kokarin ka samu har da qur'ani in ba haka ba ka sa iyan ka har da qur'ani abu ne mai sauki abu ne mai sauki ka samar da tsarin da zaka samar musu da bibiya da abin nan kar ka zama daga wanda da an bige danka ka cire shi can an bige ka cire shi kuma gehe daya ya dan warware can gurin sun yi wada da wancan can an sharce shi da wukana can an yi wannan kin shi kana ji a likita can wani ya niyan ya fara shi can gurin an karya mai hakuri kuma kai bulala da yake wata sakamakon shi ko ya dauko magana an kai shi kai zina ta rufe shi yanzu anan za ka zo ka ce kani ko ya je ya tsaya an kai shi kafu wani dan duniya na ta rufe shi yanzu tare za ka je ku kwana can ka ba shi tsaro ka gani ana ma ma ana so a jayo a rarrage abin a daidaita kuma kai kana ɗan abin da bai kai ya ba to kaga wannan duka kuskure ne babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam inna bika lamahzunun baban da zai bayyana mana qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fada nafsa inna bika lamahzunun annabi sallallahu alaihi wasallam ce tabbas mu dangane da kai lamahzunun muna da matsar muna cikin matsar bakin ciki ko matsanancin bakin ciki wa anhu radiyallahu anhu qala دخلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سيف سيف القيم mun shiga tare da annabi sallallahu waje Abu Saif wanda yake Arqain wanda yake Makeri wa kana zairan li Ibrahim ya kasance wanda yake baba ne na Ibrahim na shayarwa shi wannan Abu Saif shine kenan wanda yake baba annabi sallallahu alaihi bangaren abin da ya shafi shayarwa bangaren shayarwa ke sannan kuma yana sana'a kenan na yin kira wannan ana itlaqi ga dukkanin wanda yake mai sanna a wani abu mai kera abu wa kana zira li ibrahim fa qadara rasulullah sallallahu ibrahim sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke ibrahim fa qabbalahu ya sumbace shi shammahu ya manna shi da cikin shi kamar yaro ne na gidan reno sai ya ce ya cika sai mu ce shi thumma dakhalna alaihi ba'da zalik bayan nan sai muka shiga wa ibrahim ya juri fi nafsi ibrahim yana fama da kanshi وجعلت انار كل سلطان تزرفا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان زبر دا هواي فقال له عبد الرحمن بن عوف سي عبد الرحمن بن عوف يجي وانت يا رسول الله ما كي har kai ma akwai wanda zaka ga ko baba ya je ganin karar likita ya gan shi yana wani ne yana kuka sai ya dinga ga kamar ko yayi rashi ko ai tausayawa ce da ma'aihi daga cikin zuciyar shi yake abin tausayawa ce saboda yadda ma'aiki ko ma'aikiya yake jin wannan ɗan wanda wani yanki ne shi wanda yake jikin ɗan shi uban ya yi ɗan jiran haɗin ciwon shi wanda yake jikin ɗan uban ya yi sharar haɗin ciwon duk wani baba shi burin shi ɗan shi ya zama ya lullunka shi ya zama ya kowa a duniya waye kake ma burin ya kowa a duniya ba ɗan ba ba wani wanda kake burin ya yi ka yi kaza ɗan ba ɗan ba ɗalibin ka ma ya yi ka ilimi sai ka ga an shiga nuku nukutu a to kaga bai da nan bai da kaza ya ki kaza ya yi wane ɗaliban ka ba maka so hika ilimi to in ya hika ilimi ya tsere ya zai wanda dai ya zama dai gurin ka zai ta karɓa kada abin da ka ba abin da ka mallaka ilimin da ya maka da sama da shi in ya hika in ya gane karatun naka ya hika ai tsere ya zai hika ne rabu da kai shi ba ka gani shi ko wanda ai ba daɗi in har irin su Khalil bin Ahmad al-Farahidi da shi da Sibawai ya zamanto sibowahi ya kwankwaɗe karatun shi ya kai abin nan ya damu ya damu ya damu ya zama su yarin ga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi wani ilimi wanda sibowahi ba shi da shi kaga yin to kan ya tunani kuma ga wani in har magabata za su ringa wannan miga akwai wanda za ka samu cewa yakan zame musu ma damu ya zame musu a ajami to kaga kenan babu amma ka ɗauki ma'aiki ma'aiki duk abin da ɗaya ke yi za ka ga cewa cikin ƙahon zuciya shi wannan baba to ina ga kuma ma'aiki in kana bandarewa kana ma uwaye abin da bai dace ba ka bari sai ranar da ka ayyana ana jan ka akai ka makaranta ai ka ana shan wawa ka bari da kai ranar da zaka tuno ka ce wai haka baba yake jin bala'in nan shi yasa zaka ga yana daga hukumar da Allah ke ma masu kankare ma uwaye sai Allah ya lullunta kaunatiya a zukatan su fiye da kima me yasa kaga uwaye ne sai hukutuwar kaunatiya akan nada ai hukuma ce Allah ke sai Allah ya jarabce ka da san na musiba ka ji kaɗan aka taɓa shi kawai a wanzu ce to he ka tuno kai da ya ake yi ashe da an ma haka na ake yi da nake ba da wahalar nan nake kaza nake kaza to kaga sai kai kokari tun yanzu kai ma ka gyara ka san cewa da ko naira ɗari da ake yi a kawo ban ɗariya ko rashin yin daidai وجارت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف innaha rahma ya bana wa innaha rahma yace wannan tausaya ne tausayi rahama ce sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala inna ma ya qamu da min ibadi rahama ana san baba ya zama mai tausayi mali ya zama mai tausayi malami ya zama mai tausayi dalibin ka ka dinka tausayin shi in kana ga yana ba daidai ba to da kai ka san munin aikata abu mara kyau to ka dinga tausayin shi mai aikata sabo ka dinga tausayin shi ko da kana mai nasiha da abin nan ya zama kana tausayin shi saboda kai ka san karshen yadda abin zai bayi zuwa gare shi sun ma ka ba ha bi ukura sai kuma bi baya da wata magana wa kala sai ce innal aina sadama ido sakan hawaye wal qalba yahzan zuciya tana bakin ciki wala naqulu illa ma yarda rabbuna amma bai fitowa daga bakin mu ba mu fada sai abin da yake yarda da Allah shine إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجلني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون tabbas mu akan rabuwa da kai ya Ibrahim muna bakin ci muna da damuwa akan rabuwa da kai to kaga tausayi na ma'aiki ga wanda yake da kuma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina kuma ga wani wanda ba maki talatar ba shi yasa yana daga abin da ya kamata ga wanda yake tsarewa ƙananan yara kai kokari kai iyayen ka sama yara rahama ka sama yara rahama da tausayi da kauna a zuciyarka ka ga wannan karantar da yara wani abu ne da yake bukata wani kar ya zama kai ɗaliban ka musu taɓa ganin dariyarka akwai wanda fa'in kuci kuci yara na musu taɓa ganin dariya ba babu dariya eh babu dariya kawai aka zo kawon mala'ika in yi tsawa ko a zabura in ƙananan yara ya ƙananu babu abin da kawai ba dariya ba wani wasa da dariya ba kaza to ko irin shi ne za ka ga in yara ana alhamishi da juma ana wasan makaranta makaranta kowa ne ringa shi ne ne ustaz zai mora ya ce ne usal ne ne usal kaga ne kuma sai ya dauko kirho ya ta tula ma yara to kaga ya kamata ya zama to ka san kaga kar ya zama to in ma da wani dan bacin ranka in baka karya baka kare in da matsala waje ka dan gabatar da uzuri kakka je ka huce kan ɗalibai a ka'ida ko faɗa yara suka in kana cikin wani kirki ka ga ka mutu shara inda matsala kakka zo ka shiga saboda matsalan da za a samu za ka huce wani haushin da masu suka masa kaga kaje ka tsafta ma cikin yaro bai da kai sanyin da muke ji da wani wannan wa cikin yaro ba ya daukar wannan kenan bulalar da in ka buga ma babba za ta yi cewa yaro nan da nan za ta fito ta yi alama wadda take mai girma sai ka ga an ga kama yaro bugu kamar bugon bawa to kuma yanzu wannan rashin tausayin da kake koya ma yara iyasawa sai su tashi babu wannan a cikin ba su ya kama shi yasa wani yaron kuma aka ce makaranta za ka ga da kuka da fama shi ya san da kai matsala yana kuka yana ta amma a ka'ida yaro yana son ya shiga cikin sa'annin shi yara a yi wasanni amma da kaga yaro yana kuka a ce makaranta ko yana tambaya gobe mi ce ce kaga gobe mi ce ce ya san da kai matsala za a je cikin azaba to kaga wannan kuskure ne gaskiya kuskure ne sai a je garin a samu lada a samu kuskure eh ka gani irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama in ka zama haka nan sai zame maka mushkila ya zama a rayuwa kai ma ka ga samu wadata amma kaida karantarwa tana sawa a samu gidan wadata saboda aulama wani bi nasu wa rajul fi ajri rabibu isal khair ila auladi qulub almu'min yarfaq fiha ka gani shine biyayya abin da Allah sai karantar da wannan yaran ya karantar da manya saboda wasu na sha'ari wal alkhairi ne zaka dasa a zuciyarsu kuma za ka gama su ƙananan yaran sun yi sanin ya kamata da sanin abin nan ko yana go bayan mamashi in ya ganka sai ya kira sunanka ba zai kare ka ba ko yana bayan in ya ganka sai ya kira sunanka ka gani sai ya ce kaza saboda ni kenan ya san kai ne to bai kamata ba da zama ko kuma ka je yaro yana barci yana zabura ce me ce ustaz yaro yana fargita yana cewa ustaz ne ka gani lokaci ya zo insha Allah abin da muka wanda da mujidi Allah tsara mu cikin lada kuskuren mu Allah ta farka mana Allah ta da bukatun mu ubangi subhanahu wa ta'ala ne da mafaka ya zamu da karshe mai kyau kuskuren mu suka ga mu ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد